tafsiri a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar ya yi arabi wanda aka fi sani da masallacin biyarci wanda idan dama a musulmi ba su manta ba ana nan a cikin wannan sura mai albarka su wato a sumatul waqi'a kuma mun kwana a lambar aya ta goma sha biyu na mataki ta lambar aya ta goma sha uku amma kafin nan akwai tambaya guda ɗaya da kuma bayani dangane da wato ranar gudunmuwar da aka samu a cikin asusu na marayu a wani fara da kankan asalin ita tambaya da kuma wani yake zuwa assalamu alaikum wa rahmatullah da fata malam yana lafiya Allah ya sa ka amin alhamdulillah muna nan lafiya Allah ya fara mana lafiya malam dan Allah muna da ina da tambaya menene hukuncin yin yanka na zuwar da jini bayan a bayan an yi wa mutum addu'a wato yana tambaya akan me yi hukuncin idan ka sa aka yi maka wata addu'a ka sai wani abu ka yanka da nufin Allah ya karɓi wannan addu'a da wannan abin da ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala menene hukuncin haka abin da ya tabbata sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yin yanka idan an yi wa mutum addu'a ba laifi ba balma yanka yana daga cikin attaqarrubu ila Allah neman kusanci daga Allah wasu malamai ma suna ganin kan cewa daga cikin hanyoyin da bawa yake samun kusanci da Allah ya biya masa bukatunsa yanka yana daga ciki wannan dalilin ya sa Allah ya shar'anta yin yanka idan aka yi wa mutum suna kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an al-gulati shatani muqafatani wa an al-jariyati shatu idan aka yi wajen haihuwa ya samu ainihin wato na namiji to a yanka masa rago ko akuya ko cinkiya guda biyu idan kuma mace ne a yanka masa ainihin wato guda daya an al-gulati shatani muqafatani wa an al-jariyati shatu wannan dalilin ya sa Allah ya karanta yanka a ranar layya yanka a ranar layya abu ne wanda yake da ainihin wato muhimmanci yake kuma da tsima da ainihin wato martaba saboda haka Allah ya karanta wannan wannan dalilin ya sa Allah ya karanta yanka na hadaya a aikin haji wanda yake ainihin wato tawafiri ko kirani ko wani abu kamar haka Allah yake cewa فقد تمتع العمرة إلى الحج الله يتفرس تيسر من الهدي ومن يتمت إلى أيدي الحج وتتمت الإمام للدين الحرام ليس وضع نبعين الله سبحانه saboda haka wannan babu laifi a yanka wannan domin wannan dalilin ya sa Allah maɗaukakin sarki ya halatta yanka a dukkanin wata ibada da za a yi da neman yanka ba ma su ba da kuma neman kusanci da Allah su ba da Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana nau'ukan dabbobin da ba za mu ci ba ko nau'ukan abubuwan da ba za mu ci ba a cikin farko farkon suratul abin nan suratul ma'ida ya ce qurrat alaykum al-maytatu wad-damu wa lahmu al-khinziri wa ma illa bi ghayri allahi bihi sai ce wa al-mukhaliqatu والموقونة والمتردية والنبيحة وما أكل الصوم إلا ما ذكيتم إلا ما ذكيتم Allah madaukakin sarki ya ce an haramta muku cin jini kuma na kalin kuma mai duk abin da yake jini ne dan masu ko an haramta shi amma idan makalewa ya a cikin dabba bayan an yanka ta sunan Allah wannan babu laifi da mutum ya ce dan masu shi ne aka haramta amma wanda yake magana cikin dabba wannan babu laifi tun da an riga an yanka da sunan Allah jinin bai gama fita a cikin ta ba aka dafa namu aka ci wannan babu ne wani ba tare kuma mai ta ba an kawo mutum mushi wadan mutuni wa na amma da ziri da kuma na makalani sai Allah ya ce wa ma'u illa li ghayril lahi bihi da kuma abin da aka kawo da sunan wani Allah wani Allah ba zai yi sai Allah ya ce wa ma'u kuma dabbar da ta shaƙe kanta ko aka shaƙe ta ta mutu an haramta ta والموضوعة تكبر دعك تكيت لكلمة sai su yi wani karanti da kuma damfar da ta gangaro daga ainihin wato wani wuri aka ainihin wato ta mutu an haramta ta da wannan ne haka da kuma damfar da aka soke ta ko ta soke kanta da wani abu har ya kai kuma yar uwarta dabba ta soke ta da kaho ya zama ajalinta ita ma an haramta cin wannan dabba ne ne wannan ne haka Allah ya ce wa an akala sabu da kuma abin da karan farauta ko dabbar farauta ta ainihin wato kama wa mafaranci maimakon ta kawo masa sai ta fara ci domin har ta fara ci ya haramta a gare shi ba zai ainihin wato ci wannan dabba da Allah ya ce yi na mata kai ko sai abin da kuka da shi ya kai shi ina abin da malamai suka fasa ma'ana dabbar farauta ta kama abin sannan ba ta kashe ba ko kuka zo kuka same ta gare ku sai ku cire wuka ku yi bismillah sun yi a wannan shi ne illa ma zafe to a cikin waɗannan dabbobi duka a kalmar wa ma zubi a kafin da kalmar illa ma zakai to sai nuna kenan duk dabbar da aka yanka ta da sunan Allah matukar an yanka ta da sunan Allah to ya halatta a ci to yanzu kenan a ƙarƙashin wannan idan mutum ya sauke ƙwa'ani ko aka sauke mishi ƙwa'ani aka roƙa masa Allah akan wani sai ya ce idan yana neman kusanci da Allah ko kuma yana buƙatar Allah ya amsa addu'arsa bari ya yanka dabba dan wannan malamin suka ce ba a haramta ba bar ma tana daga cikin manya manyan ibadoji shine yanka dabba ko kaza ko akuya ko cikiya ko rago ko rago yankawa da nufin a yi walima yankawa da nufin a ciyar da bayan Allah yankawa da nufin a yi sadakar naman don neman kusanci da Allah Allah ya biya bukata babu laifi to abin da yasa na kawo wannan galibi da ka bokaye sun riga da sun shiga cikin harkar yanka sun yi dudu bokaye sun shiga cikin harkar yanka sun yi dudu wannan ta sa da yawancin mutane idan kai musu maganar yin yanka don neman biyan bukatar ubangiji wani saboda karancin karatu da kuma karamin ilimi wanda bahaushe ce hukumi ne sai fara maka zargin anya ba ta wani karamin boko boko ba ne ba kai ta fata fahimta to wannan kuskure ne babba bokaye sun shiga cikin harkar ne suka tabarwala ta amma nan ne tabbatar muku yanka da nufin neman kusanci da Allah zubar da jini da sunan Allah dan neman yardar Allah da biyan bukata a wurin Allah yana daga cikin manya-manyan ibadu da malamai suka yi magana a kansu saboda haka bokaye harkar su daban ahalin sunna musulmi harkar su daban a harkar yanka ya sa ma malamai suka ce shi boka saboda Allah ya nuna bambancinsa da musulmi kuma da ke shi hidimar aljanu da shaidanan aljanu yake yi da wahala da wahala boka ya ce maka ka kawo masa abin yanka ba tare da ya ayyana maka sufar dabba ba da wahala to daga nan ne ake gane bambancinsa ga malamin sunna masanin sunnar annabi muhammad shi boka zai yi wahala ya ce maka kawo kaza kadai sai ya ce maka ko mai bingi bingi ko kuma ya ce maka mai hararagarki ko ya ce mai roɗi roɗi ko dai wani abu kamar haka wannan kan ka'ida ce ta boka zai yi wahala ya saka ka kai masa yanka ka kawo masa abin yanka da gaya maka wannan haka idan ya ce maka kawo rago sai ya siffanta maka shi da yin wannan haka in ya ce ka kawo cinkiya sai ya siffanta ta da yin wannan shi kuwa ahlu sunna musulmi idan zai yanka da nufin zai yi suna ko zai yanka da nufin zai yi walima ko zai yanka da nufin za a ciyar da bayan Allah sadaka fi sabilin lahi to ba da wata ayyananniyar dabba da yake yankawa ko kuma yake zakowa abin kadai da yake bukata ya samu koshashiya wanda take da lere ne take da mai ko take da nama take da kyau wanda ko alayya irin wannan dabbar ake nema domin yankawa ba wani suffa da aka ayyana ta da shi wanda za a ce dole ne ta sumbantu da wannan sumba sai kuma abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata kamar a ce dabbar tana ci a cikin baki tana kuma tafiya a cikin baki ma'ana bakinta zagayen bakinta gashin bakinta baki ne haka ko batunta guda biyu na gaba da na baya duka tana tsaka bakin baki wannan babu ne laifi idan aka ce kana neman dabbar layya da wannan sukan babu laifi dan annabi ya nuna cewa a yanka irin wannan dabbar yana da farara to haka kuma a ce dabbar tana da kaho saboda dabbobi da kuraburan da annabi ya yanka lokacin da ya layya wanda sai na ali ya yanka masa rakuna ne masu kaho wanda shi da kansa ya sufanta cewa ma'abota kaho ne ko kosassu ne da ajiyayyu wannan duka babu laifi idan a wannan babu ne amma haka siddan wani ya ayyana wata dabba za a yanka dan neman kusanci da Allah kuma a ce sai da birgi birgi ko sai ne rodo rodo ko sai ne baki baki ko sai ne kaza da kaza wannan ba ne ba ne kuma idan aka haka an saba wa Allah a wani lokaci ba zai iya zama an yi shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala muna fata Allah shi yadda mu Allah kuma ya dace da mu dan haka ne dabba wanda za a yanka ta zama so dabba ce wadda take da lafiya kuma take da maiko take da nama shi ke nan kawai amma idan aka ambata ta da wani abu makamancin man abin da muka yi suke ambatawa to bai halatta ba kuma ya fita daga tsari na shari'a saboda haka kar ku dinga wasa da ibadar yanka kar ku dinga wasa ko a gidanka za ka yanka ka za ku ci da iyalanka yanka ta da niyyar za ka yanka wannan ka zubar da jini ne da sunan Allah don neman kusanci da Allah sai zama riba biyu ka samu ribar yin yanka da sunan Allah ka samu ladan wannan sannan kuma ka samu ribar cin nama da gada ya yanka sabanin wanda ya yanka sittan ba tare da ya ayyana cewa yana neman kusanci da ubangiji ne subhanahu wa ta'ala Allah ya yarda wannan shi ne takaita amsa da zan bayar sai kuma waɗanda suka turo gudunmawa a asusun na marayu a da farko dai akwai abubakar da muhammad wanda ya turo kuɗi naira ɗari biyar akwai muhammad ahmad ya turo mana naira dubu ɗaya akwai musa sale batari ya turo mana naira ɗari biyar akwai abdulrahman abubakar ya turo naira dubu biyu akwai yakubu abubakar gina ya turo naira dubu goma allah ya saka musu duka da alkhairi akwai isa hira ya turo naira dubu daya akwai muhammad abana ya turo naira dubu daya akwai abdullahi mu'azu ya turo naira ɗari biyar jimillar kudin da aka turo a yau naira dubu goma sha hudu da ɗari takwas da talatin idan an haɗa da wanda muke da ke a ƙasa ya zama naira dubu ɗari biyu da talatin da tara da ɗari tara da arba'in da bakwai da kwabo ashirin da tara sannan kamar yadda muka faɗa a kawo lamba na marayu ɗin shine 0052120730 sannan sai kuma sunan akawun shi ne abubakar yaya arabi a kuma sunan banki din shi ne unity bank allah ya ba mu ikon taimakawa allah kuma ya saka waɗanda suka taimaka kamar yadda muka faɗa mun kwana a aya ta goma sha biyu za mu tashi kan lambar aya ta goma sha uku alamar mai allah ya ce
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزلون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا سلاما سلاما Allah subhanahu wa ta'ala ya ce tullatun min al-awwalina zai idan ba a manta ba mun yi magana dangane da hadin Allah subhanahu wa ta'ala ashabul yamin ma ashabul yamin wa ashabul maymana ma ashabul maymana wasabiquna sabiquna ulaika al-muqarrabuna fi jannatin nadim a Allah madaukakin sarki ya yi magana akan ashabul maymana sannan yi magana akan ashabul mashama sannan yi magana akan asabiqu asabiqu ashabul maimana malamai suka ce su ne yan dama ta bangaren al'arshin ubangiji Allah ya sa mu daga ciki wanda kuma su ne aka suro su a ƙasar annaba adam ta bangaren daman shi ashabul mashama su ne yan hagu Allah ya sa ba a cikin yan hagu wanda su kuma an tsamo su daga ƙasar annaba adam ta bangaren hagun shi to sai kuma asabiquna asabiquna wanda suka rigaya to waɗannan wanda suka rigaya ne Allah yake magana a kansu wanda su sun ku ashabul maimana din ma wanda muka ce a cikin su akwai annabawa da manzanni da sauran wanda suke kadidai da siddiqai da sauransu to sai Allah ya ce kullatun min al-awwalina wasu da yawa ne daga cikin mutanen farko su ne asabiquna asabiquna wa qalilun min al-akhirin da kuma wasu ɗan kaɗan daga na ƙarshe wato an samu da yawa daga cikin na farko wanda suka fito a cikin asabi ko na sabi ko in ka gana ma ka iya cewa irin su abubakar irin su umar irin su usman irin su ali ibn abi talib da manyan manyan sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda suka bi shi tare da kyautatawa da kuma inganta addini to su ne wanda aka samu da yawa daga cikinsu su ne kullatun min al-awwalina wa qalilun min al-akhirin sannan za a samu kaɗan daga cikin asabiqun asabiqun amma a kan a ainihin wato mutanen da za su zo daga ƙarshe ƙarshe shine zamanin ilimin da muka zo a ƙarshe ƙarshe da kuma daga nan har zuwa ranar tashin alkiyama Allah ya ce ala sururi mawdu'a suna kan ainihin wato gado ai wanda aka yi masa fenti aka yi masa ado da ainihin wato azurfa da zinari shi ne ala surai mawuna wato gadaje ne masu kawa masu ado wanda aka kawata su domin kwanciya da kishin gida yan aljanna don haka ne ma da ya ambace su sai ya ce muttaqiina alaiha suna masu kishin gida akan wannan gadon mutaqabilina suna fuskantar junansu ma'ana gadajen aljanna gadaje ne a jere jama'a kowa yana cikin gidan shi amma idan kana buƙatar ganin ɗan uwanka wata kwamfuta ce kawai da wasu yan na'urori za ka danna kana danna wa kawai sai ka ga ɗan uwanka a kusa da kai ka yi maganar da kake so ka yi da shi ka tattauna a kan abin da kake so ka tattauna ka taɓa na'urar kuma ta ɓace maka daga gani ka ci gaba da cikar baccinka kana shan giya da nono da zuma ga kuma can aljanna a gefen an gane maganar da kyau wannan shi ne asalin abin da ake nufin mutadini na alaiha mutadadiri suna cikin gide a kan wannan gadaje suna kallon junansu suna cikin annashuwa da farin ciki Allah ka haɗa mu da wannan dare Allah ka sa da mu a cikin wannan lissafi ya Allah kar ka haramta mana wannan ni'ima ya Allah Allah ya ce ya tufu alaihim wildanun muhalladuna wildanun muhalladuna ƴaƴa ko yara wanda suke dawwama a cikin aljanna ya kurku alaihim suna kaiwa da komowa a cikin aljanna ka duba wani kawa da burgewa irin na Allah ka san yaro idan aka samu mace ba ta shakar masa ba wanda ta iya yi wa yaro wanka ta iya tsaftace shi ta gyara shi ta sa masa kaya masu kyau a kafa masa hula a fesa masa garayi wala in yi kusa da kai sai kaga kana son ɗaukar shi kana son rungumar shi kana son rike haka da kowa haka ba saboda yara da kuke ganin su ado ne wallahi ado ne a cikin gida amma in an samu mata kinsassiya wanda ta iya shirya su ta iya gyara su ta iya alkinta su amma idan ka gamu da dan lokacin mata wanda baka damu da gyara yara baka ga yaro malam majina ta yi zirr ta da sabo ta yi birki a nan haka sai da za ka yi sha'awar da wasu da kai to da Allah ya fahimci yara a matsayin abun ado sai Allah ya ce to ba ma a nan duniya ba a cikin aljanna ma Allah ya kera wasu yara tsarar za su ba wanda ya wani girma kuma ba za su ƙara girma ba daga yadda Allah ya yi su suna nan da iya wannan shekarun nasu yasa a wani guri ya ce ya tuhu alaihim wildan ya isa ka da rama Allah ya ce wa yaqulu alaihim wildanun mukhalladuna yara da aka dawwamar da su a cikin ni a cikin ainihin wato aljanna suna kaiwa da komowa da dawazi ga yan aljanna wa yaqulu alaihim wildanun mukhalladun Allah ya ce idza ra'aytahum idan ka gansu hasibtahum lu'lu'an manfura za ka yi tsammanin wani lu'lu'u ne wanda aka watsa shi a cikin aljanna ka san ƴaƴan nuku suna da kyan gani Allah ya ce saboda tsabar kyan waɗannan yara wallahi dan adam idan ya gamsa cikin aljanna zai dauka nuku nuku an manzuwa wani nuku ne wanda aka watsa shi a cikin aljanna yanzu don Allah jama'a irin wannan ni'imar ne ba za mu fito mu bayyana ta ƙararar yadda za mu yi kwatayin dunduwa a cikin ta ba babu dalilin da zai sa ba za mu bayyana wannan ni'imar ba saboda ana so ne ka kwaɗaitu domin aikin da zai kai ka zuwa wannan abin da ake ambata ba haka da kuma haka ba to kaga kenan idan ba a fito aka yi ma bayani ba za ka hakura da sabon Allah a nan duniya ka bi Allah yadda za ka samu wasa ba amma idan an bayyana ma tare da irin usulubi da irin yanayin da za ka fahimci abu yanzu nan sai ka ji cewa ko menene in dai zai kai ka aljanna idan kuɗi ne idan mulki ne idan menene za ka iya sadaukarwa ka yi wa Allah hidima da idan ka samu menene waccan ni'ima da wannan aljanna haka da kuma haka to saboda haka Allah ya ce ya kufu alaihim wildanun mukhallalu wato yara ƙanana wanda suke zagayawa suna zagayawa a kansu da me suke zagayawa bi akwabin da ainihin wato afashi afashi na kayan daɗi da kayan zaki wa abarika da kuma butoci na shayi mai daɗi mana butoci na ainihin wato kayan daɗi kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ambata mana irin mare-maren da suke cikin aljanna na zuma da nono da giya da sauransu alamu Allah madaukakin sarki ya ce matsalar jannatin lafi wa idal muttaqu misalin aljannar da aka yi wa masu tsoron Allah tattalinta da tanadinta fiha anharu a cikin ta akwai koramu min ma'i na ruwa wanda yake da ya hansu wanda baya kansa ma'ana ruwa ne malam gare gare ya fi faru ya fi duk wani ruwa da kake jin mai zaki da kome da wa anharu da kuma mare-mari min mata min labani lam ya tabayyar ba'ahu na nono wanda ɗanɗanansa baya faci ba nono ya fara da nono da kuke siya a shago ba shi baya faci haka yake kawai sai dai ka kan faɗa kaka wa anharu min mata min khamrin lazzatin li sharibina da kuma mare-mari na zuma wacce take mai zaƙi babu kashin zuma ba kawai a cikin ta wace wa anharu min asalin musaffa min khamri lazzatin najiya kai sannan wa anharu min asalin musaffa da kuma mari mari na zuwa wanda ba ta baci abubuwa guda huɗu ga ruwa ga madara ga giya wanda ba za ka sha ana cewa kai bari sha ka sa ka so ba ma'ana idan ka sha ta za ka ƙara samun nutsuwa da kwanciyar hankali wannan zakin ku duk Allah ya sanar da wanda suka yi wa Allah aiki abu wa kiyama Allah maka bakin dalili gafara da rahama ta musamman bayan waɗannan kayan daɗi da Allah madaukakin sarki ya gara musu da haka Allah madaukakin sarki ya ce la yusaddaquna anha wa la yunzifu idan sun sha giyar aljanna kansu baya nan kwafewa su ainihin wato ji wani abu da ciwon kai irin wanda idan mutum ya sha giyar duniya yake ji wala yunzifu kuma hankalinsu baya gujewa وفاكهة وسنة كاي مرمي مما يتخيرون لدى أبن سكيسو إن أبن سكيسو قد أغاصوا يجوا دوتي ولو من غير قال نامن سلسهي أسان أتكي نام أبا نامن كي بداني إلي نامن بي سلسو كازا أبابا زبي دلي شورانسو duk abin da ɗan adam yake ci a duniya yake sha yake jin daɗi Allah ce to akwai ninkin ba ninkin ba ninkin ba ninkin sa a rajara akwai ninkin baninkin baninkin su a cikin aljannar da ya su saboda ka karka cin haram a nan wala zai haramta maka cin na halal linta ka daure ka hana kanka cin na haram a nan saboda ka samu na halal a ainihin matunta Allah ya ce wa hurul ain da kuma matan hurul ain sun tuma sun tuma an gane maganar da ke kuma wallahi murmuran ma da billahi ne a murmuran a shafa suke da mai shafawa da komai da Allah ba ka ya kamata a tafi ake a samu ba ku shi ne dalilin da ya sa ake bayyana yadda suke shi kansa Allah ya ce ka amfani lu'lu'in bakari saboda tsabar kyawunsu da kyawun gajinsu da kyawun fatarsu da tudun nonansu saboda wannan Allah ya ce yadda ka san lu'lu'a da su yadda ka san duk in kuma ba so na mura mu dai Allah da Allah ya ba mu da kuma yana so kun ba sai Allah ba mu Allah ba mu matan aljanna an gane magana da kyau shi ne ke cewa wa wa qur'i da matan qur'i ka amfani lu'lu'il makrum me ka ce lu'lu'u ne wanda aka killace aka taskace Allah ya ce ba ta ba ta ya amuna wannan sakamakon da abin da suka aikata na ya sa kuma bi a nan kuma wala ta'zima ba sa jin wani magana ta zunubi ko magana da za ta bata musu rai illa kilan salaman salama sai dai aminci aminci aminci ba ta jin hankali a rayuwa da ba ba ba ba da rayuwa ba kin na ku a rayuwa haka ne kuma haka illa kilan salaman salama Allah ka haɗa mu da wannan dai dan uwa ya hakuri da mu fara tafsirin akan lokaci ba kuma alhamdulillah mun fara tafsiri kenan sai ga a babban bako babban alheri mai girma mai daraja gwamnan jihar gobe a kan muhammadu inuwa ya haya inuwa gida gida inuwa kwararo kwararo yanzu ya wuce gida gida rungu rungu kwararo kwararo sako sako ko ina inuwa ya haka da kuma haka yadda Allah ya mana alheri da inuwa Allah ya mana alheri da inuwa aljanna kuwa eh saboda Allah ya ce cikin aljanna ma akwai inuwa kuma haka bane to jillin mamdu Allah ya ce da inuwa wacce take shimfiɗaɗɗiya wanda za a ka to yadda Allah ya ba mu inuwa ya haya a nan duniya yake mana mulki yake mana iyakacin kokarin sauran inganta mana rayuwarmu da kokarin tallafa wa talakawa da bayan Allah to Allah ya ba mu inuwa cikin aljanna da gausa da girma gwamna muna maka mutane da zuwan ka ko muna maka fatan alkhairi ko mun ji daɗi da wannan ziyara tare da kai da bukababanka muna addu'a Allah ya kara maka lafiya da imani abin da kake yi a wannan gari da taimakon bayan Allah da kuma agaza wa talakawa da tallafa wa mutane da kokarin bawa al'umma ko yin sana'a a wannan abin da kake